كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبه بحمده وكفي به بذنوب عباده خبيرا جاء mun tsaya akan ayan nan da Allah tabaaraka ta'ala yake gaya ma mana ko yace wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wannan isar da sako na Allah da Allah ya dora masa wa halittar Allah gaba daya ya faɗa cewa baya neman a bashi wani abu na lada akan isar da wannan sako abu ne da yake akan halitta dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama shine in sun so su riki wani tafarki na neman kusanci da Allah shine idan sun yi wannan akwai abin da za su biya shi da shi to shine ko kuma ma'ana su yi riko na nuna ƙauna ga ainihin makusatarsa su ne ahlul baiti kamar yadda muka ce nan Allah ya ce min ƙulla ƙulma as'alukum alaihi min ajr illa man sha'an yattakhidha ila rabbi sabila a wani waje kuma illa al-mawaddata fil qurba duk da abun guda ɗaya ne kaman ƙarin fassara ne to sai Allah tabaraka ta'ala a wannan aya ta gaba yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka dogara akan alhayy wato rayayyen sarki alladhi la yamut wadda ainihin ba mutuwa tare da shi rayayyen sarki ne hayyul qayyum duk abinda za ka yi to ka dogara gare shi wasabbi bi hamdihi sannan ka yi tasbihi tare da hadawa da tahmidi ka ce subhanallahi walhamdulillah ka rinka faɗin wannan a cikin lamarinka wa kafa bihi bi zunubi ibadihi kabira wa kafa bihi kabiran bi zunubi ibadihi shi ubangiji wato sanin zunubin bayansa wato shine masani akan zunuban bayansa shi Allah tabaraka ta'ala shine masani da wannan to anan kenan Allah yana nuna mana cewa kamar yadda ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam umurni ya dogara da Allah to kai ma mai bin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana neman ka da cewa ka dogara da Allah tabaraka ta'ala kada ka mika lamarinka a wajen halitta ka nuna cewa in ba su lamarinka ba zai yi ba a'a daman wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minin daman mu'minai ma Allah ya ga mana cewa mu dogara ga Allah tabaraka ta'ala kuma haka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to idan dai dan adam ya miƙa lamarinsa zuwa ga Allah to lamarinsa ba zai lalace ba saboda Allah shine mai yi shine mai bayarwa shine mai hanawa shine mai sawa shine mai komai to idan ka zama nasa to sai lamarinka ya ainihin sauki damu yana cewa ana inda zanni abdibi ni ina tare da bawa na a duk inda ya zace ni idan ka miƙa lamarin cewa Allah shi ne mai yi to sai ma idan kuma ka yi ganin cewa wani ne zai iya ma to sai marka da wahalan wani kuma wani ba zai iya biya ma bukata ba to shine Allah tabaraka ta'ala yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa tawakkal ala al-hayyul ladzi la yamut
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به كبيرا shi wannan alhayyul ladhi la yamut shine Allah tabaaraka ta'ala da yace Allah ya umurci annabi da ya dogara da shi wa huwa allazi ma'ana allazi khalaqa as-samawati samawati wal ard shine wanda ya halicci samai ya halicci ainihin kuma kasai gaba daya wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa duka ya halicce su ne fi sittati ayyamin a cikin kwana shida malamai suka ce a lokacin da ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu cikin kwana shida a lokacin babu rana to amma dai gwargwadon abin da ya kai kimanin kwana shida shine abin da Allah ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakanin sama da ƙasa shine in ka hada halittar za ta zama an yi ta ne a cikin kwana shida kamar a cikin suratu fusilat yana cewa qul a'innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn kaga yayi maganan cewa ya halicci kasa a cikin kwana biyu sannan a gaban ma zaka je yana cewa faqadehunna sab'a sabawatin fi yawmayn nan ma kaga yana nuna halittar sama cikin kwana biyu to ma bainahuma din su ma cikin kwana biyu shine in ka samu biyu sau uku shine zai baka kwana shida malaman tafsiri sun faɗa cewa ya fara halittar ne ranar lahadi lahadi litinin ya halicci ƙasa sannan bayan nan sai ya halicci ranar talata laraba nan kuma ya halicci ainihin sama alhamis juma'a shine ya halicci abin da ke tsakanin sama da ƙasa to shine zai baka wayannan kwana guda shida kenan ma'ana an fara lahadi aka gama juma'a to asabar ba a yi ba aka ce to shi ubangiji yana da iko ya yi abunsa a kowane lokaci a mafi kankanin lokaci tunda idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun idan ubangiji ya nufin zai yi abu yakan yi shi ne kamar misalin dan adam a fadan abu ba abun da yake kusa da fadansa kamar ya ce kun to amma kun din nan ma ai yayi nisa ana faɗa Allah ya faɗi haka ne saboda ɗan adam ya dawo da hankalinsa kusa wajen fahimtar kusancin abu amma shi Allah tabaraka ta'ala ai ba sai ya ce abu kun sannan fa yaqulu ba shi ɗan adam ba Allah ba ma ai akwai abubuwan da ba sai ya faɗa ba yake yin su yanzu idan misali mutum yana jin yunwa sai ya ce ina jin yunwa sannan yunwa ta zo idan lokacin da ya kawo shi kenan sai ya jita sai ya kama hanya tafi neman abinci idan yana jin bawali ai ba sai ya yi maganar cewa ina jin bawali sannan bawali ya jiwu ba a har kawai bawalin zai ji shi sannan sai ya je ya ainihin biya bukatarsa na sauke bawali yau to kaga dan adam ma akwai wasu abubuwa wanda suke faruwa da shi ba sai ya ce abubuwan su kasance ba sannan suke kasancewa to ballan tana Allah tabaraka ta'ala idan yana son abu sai ya ce masa kun a'a Allah ya faɗa mana wannan ne don yi daidai da tunaninmu yadda za mu gane abun to sai kaga Allah yana da iko cikin ƙasa da kun ma yayi sama yayi ƙasa yayi komai amma sai yayi su a kwana shida aka ce hikima saboda yana so ya koya wa halitta yin abu a hankali kada mutum ya ringa yawan yin gaggawa a cikin lamarinsa ya bi abu a hankali a hankali a hankali ko da yana da ikon yin abun to ya bi shi a hankali ya yi shi shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a wani hadisin yana cewa at-ta'ali min Allah al-ajlatu min ash-shaytan wato yin abu a hankali a hankali to daga Allah ne amma idan abu ana yin sa fau gaggawa to wannan daga shaidan ne to Allah tabaraka ta'ala ya koya wa halitta ne bin abu sannu sannu shi yasa yace khalaqa as-samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam ya halice su a cikin wayannan kwana guda shida kamar yadda muka faɗa thumma stawa 'ala al-arsh sannan shi wannan ubangiji bayan ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu cikin kwana shida sai su mastawa al'arsh nan ne sai ya daidaita akan al'arsh to wannan daidaita akan al'arshi kullum malamai suna mana bayani irin wayannan ayoyi Allah ce ya daidaita akan al'arshi ayatu sifat ne wato ayoyi ne wadda idan aka karanta su aka faɗe su to ba a cika son faɗaɗa zance a kansu ba abinda aka fi so a kansu shine imani mutum ya imani da abinda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa ya wuce amma a wasu lokacin akan samu wayansu sukan tacisimi sukan mai da Allah jiki su ce ai istawa al'arsh Allah yana zaune akan al'arsh to malamai na larabci sun yi bayanin ita wannan kalma ta istawa din tana daukan fassarori da yawa a cikin alkur'ani mutum da tana da fassara da yawa dole sai kai ka dauki fassaran da ya dace da ubangiji sai ka bashi a cikin fassarorin wannan kalma na istawa al'arsh malamai sun ce yana nufin ƙasada istawa ƙasada a wani lokaci yana ɗaukan wannan fassarar ma'anan istawa ɗin za ka ga ayin ƙur'ani yana cewa sun mastawe ila samani fasauwe hunna to anan malamai suka ce sun mastawa ila samai ma'ana sun ma asada ila sama sai ya yi nufin halittan sama to anan kalman istawa tana nufin kasada ne nufi a wani waje kuma kalman istawa tana daukan fassaran istaƙarra ma'ana tabbata na farko mun ce kasada na biyu tana nufin istaƙarra wato kaman tabbata da aka ji ƙur'ani yana cewa wa ƙudiyar lamuru wastawat alal judi jirgin annabi nuhu alaihi salatu wasalam lokacin da ya gama zagayawansa a ruwan ɗofana sai an gama lamarin ruwan nan to wastawat alal judi sai jirgin annabi nuhu sai ya tabbata akan dutsen judi wani dutse ne da ake ce masa jabalul judi shine wadda malamai suna cewa dukan duwatsu a duniya a wannan lokacin da jirgin annabi nuhu ya, kammala aikin da Allah ya umarce shi na wannan ruwan tufana din yana kokarin zai sauka sai kowane dutse yana ta burin raguwa a kan jirgin annabi nuhu ya sauka a kansa to shi wannan dutse na aljudi sai shi ya yi tawadu'i bai ainihin nuna ainihin ɗaukaka ba na a sauka a kansa to Allah sai ya ƙaddara saukan jirgin annabi nuhu a kansa to shi ne Allah yake cewa waƙudi ya lamuru wastawat alal judi sai da lamarin tufa ne ya ƙare sai jirgin annabi nuhu sai ya tabbata akan dutsen juli kaga kenan is wa istawa nan yana maganan ma'anan istaqarra kaga ya dauki fassaran istaqarra a wancan na farko kuma ya dauki fassaran da nufi a wani fassaran kalmar istawa yana daukan ma'anan rakiba hawa saboda na har yanzu na annabi nuhu go fa idza stawaita anta wa man ma'aka fil fulki fa idza stawaita ma'ana fa idza rakibta fa idza stawaita kenan fa idza rakibta anta wa man ma'aka fil fulki kenan to kaga kenan nan istawa ya dauki fassaran rakiba to kaga kenan ko a ina kalmar tana ɗaukan fassarori daban-daban-daban dangane da usulubi na maganar da aka faɗa to sai a duba fassarar wanne ya dace har yanzu wannan kalma ta istawa tana ɗaukan ma'anan ƙauya wato ya yi ƙarfi ya yi ƙarfi za ka ji a cikin suratul ƙasas ne go ولما بلغ أشده واستوي آتيناه حكما كم وإلما تكاغا نم ولما بلغ أشده يا إندا يكي كرفنسا واستوى يكرفف سوسي آتيناه حكما وإلما kaga nan istawa ta dauki fassarar qawiya wato ƙarfi ƙarfafa ƙarfi haka to ai akwai inda kuma kalman take ɗaukan shif wato kamanni kaman kaman kamacece ne haka zaka ji qur'ani yana cewa wa ma yastawi al-a'mi wal basir wa ma yastawi al-bahran kaga nan wa ma yastawi din nan istawa din nan yana nufin al'a'ama wal basir la yastawi mai gani da wanda baya gani ai ba sa daidaita a wajen kamaceceniya to kaga kenan nan kalman istawa ta dauki fassaran kamaceceniya a wani waje za ta dauki fassaran alqaharu wal ghalabatu alqaharu wal ghalaba shine rinda wato za a ce kamar rinjaye kamar rinjaya haka da ƙarfafa da rinjaya haka shi ne in ka ɗauke ta a arrahamanu alal arshistawa ma'ana kenan ubangiji ya zamto ya rinjayi al'arshi a wajen mulkinsa da ɗaukakarsa ya rinjaye al'arshi shi kaga nan ya ɗauki al-ghalabatu wal kaman yadda fir'auna yake faɗa yana cewa wa inna fawqahum qahiruna wa inna fawqahum qahiruna mu muna sama da su muna masu rinjaye a kansu kaga ai ba wai yana saman su ne a wajen ganin ido ko a zama ba yana nufin wajen rinjaye wajen mulki inna fawqahum qahirun sai malamai suka ce to irin wannan idan ya zo sai ka duba a larabcin wanne ne ya dace da Allah tabaraka ta'ala to sai ka bashi wannan fassara da ta dace da Allah tabaraka ta'ala saboda shi Allah idan ka ce ka ɗauki fassarar cewa istaƙarra ne ya tabbata a kan al'arshi to al'arshin nan halitta ne akwai lokacin da babu shi to ina allah yake a wannan lokaci ƙaurowaye ya dawo kan al'arshi bayan ya al'arshi in ka faɗi haka sai a ce shi ubangiji ba jiki ba ne laisa ka misali shai shi ba jiki ba ne idan ka ce ya ƙaura ne kenan ya zama jiki ya taso daga wani waje ya je wani waje tun da dai akwai lokacin da babu al'arshi kuma wannan al'arshin mala'iku ne fa guda takwas suke rike da al'arshin su ne suke rike da al'arshin mala'iku guda takwas kaga su ma fararru ne al'arshin fararre ne to sannan sai ubangiji kuma sai ya zo ya hau haka wannan hankali ba zai fanci wani abu mai ma'ana akan wannan ba don haka ana maganan istawa al'arsh Allah ya daidaita akan al'arshi ma'ana ya daidaita da mulkinsa wajen rinjaye shi kenan shi ne istawa al'arsh yanzu ko sarkin gombe yanzu in an tambaya waye ke ya daidaita ma'ana ya rinjayi gadon mulkin gombe da a ce sarkin gombe ne ko amma yanzu gadon karagan yanzu za ka je ka same shi yana zaune a kai ne a yanzu a kowane lokaci yana kan karagan a ana nufin mulkinsa ne to da haka allah mulkinsa ne ya rinjayi al'arsh ba wai ana nufin shi ne yake abu saboda jalla alif tamsili wa tashbihi wa almakanin ya staƙarru fi shi ubangiji ya girma da ka misalta shi ko ka kamanta shi da wani abu a cikin halittarsa ko ko ka sama masa wani makani ka ce ga inda Allah yake babu saboda hadisi ya zo cewa ahlus samawat yadlubunahu kama yadlubuhu ahlul ard su halittar da take sama suna neman Ubangiji kamar yadda halittan ƙasa suke nemansa. Akwai imamul haramaini wata rana an mai tambaya akan cewa me zai ba da tabbacin cewa Allah yana ko'ina. Sai yake cewa akwai wani bashi da ake bin wani yana so a biya masa in an biya masa zai bayani wannan tambaya aka ce to shikenan za a biya aka biya wannan bashi sai ce ai abin da yake tabbatar cewa ubangiji yana ko'ina lokacin da annabi yunusa dan mata abin da ya faru da shi ya faru ai ki aka jefa shi a cikin ruwa kifi ya haɗiye shi ya ce subhanaka amine ke cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta kaga a larabci idan ka ce anta kana magana da wanda kake kusa da shi kaga yana cikin kogi kogin nan a cikin kifi cikin cikin kifi maki amma sai yana cewa la ilaha illa anta ba abun bauta da gaskiya sai kai subhanaka inni kuntu minaz zalimin yana cikin cikin duhun ayin cikin kifi kaga yana cewa anta anta anta yace sannan kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau kololuwar sama ya wuce sama ta ɗaya ya wuce sama ta biyu har ya wuce ta bakwai ya je al'arshi ya je mustawa ya je har al'arshin Allah nan ma da ya zo za su gana da Ubangiji a cikin maganar da ya tsakaninsu da Ubangiji ya ce la'urusi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika ya ubangiji ba zan iya kidanje godiya da yabo gare ka ba kamar yadda kai ka yabi kanka to kaga wanda yake can cikin cikin kifi ya ce anta a ƙasa wanda ya wuce sama can ya ce anta a sai kaga kenan ba bude yake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la usi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika to wannan shi yake tabbatar da ubangiji yana koyi mai cewa misali ubangiji ai wai a ko'ina din bi ilmihi da ilminsa ne yake ko'ina to nan ma sai ka duba ka gani kai dan adam ba kai dan adam ka taba zuwa wuri ka bar ilminka wani wuri a ce ga ka amma babu ilminka tare da kai ko kuma kai fari ne a ce ga ka nan ka zo amma ka bar farinka wani waje ko kai baki ne ga ka nan amma bakinka ka bar shi a wani waje yana wani waje ba zai yi ba saboda sifarka da kake tare da ita duk inda kake kana tare da shi ilmi kuma sifa ne daga cikin sifofin Allah tabaraka ta'ala kaga a sai ba zai yi a ce ilmin sa yana go kaza shi yana go kaza ba in kai haka ka raba wani abun da bai rabuwa don haka shi ubangiji wa huwa ma'akum aina ma kuntum ko duk inda kuke ubangiji yana wannan waje din duk inda Allah yake Allah manzon Allah wa sallallahu alaihi wasallam yana manzon Allah a wannan wajen ba Allah subhanahu wataala to wannan dai a takaice shine bayani akan su mustawa al-arsh ar-rahman shi wannan ubangiji shine ar-rahman fas'al bihi kabira fas'al ka tambaya kai dan adam inji Allah da kansa yake faɗa ya ce fas'al ka tambaya ka ka tambayi kabiran masani bihi da waye ne ar-rahman in ba ka san ar-rahmanu ba ka tambaya
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا وإذا قيل لهم idan aka faɗa wa su waɗannan kafiran makka aka ce musu usjudu lirrahmani ku yi sujada ga shi wannan ubangiji ar-rahman qalu sai su ce wa man rahman wane ne rahmanu ai ba su san shi ba ba san waye rahmanu ba su dai akwai wadda suka sani rahamanul yamama amma ba san waye rahman ba anasjudu lima tamuruna wa zadahum nufura anasjudu yanzu zamu yi sujada lima ta'muruna ga abinda kake umurtan mu da shi wadda bamu san shi ba haka suke fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa zadahum nufura wannan zance su bauta wa Allah guda ɗaya shi ne arrahmanu sai ya zamto wannan zancen da yake gaya musu sai yana ƙara musu nufuran wato kaucewa gudu ga barin imani suna ainihin barin imani
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الله تبارك وتعالى يتي تبارك واتو البركوكي wannan ubangiji wato ya girmama allazi ja'ala fis sama'i burujan wanda ya sanya ainihin burjai a cikin sammai malaman masana wannan ilmi na burji sun ce su guda goma sha biyu ne burjai din malaman hisabi ko su ne suke sani irin wannan suna wannan guda guda goma sha biyu ne wadda kowanne guda ɗaya kuma yana da wasu abubuwansa ko guda uku ne ko nawa ne ga shi nan ne masana wannan ilmin sun sani to wannan ubangiji shi ya sanya su wa ja'ala fiha sirajan kuma ya sanya fitila a ainihin wannan duniya ita ce rana wadda ko ina ka je za ka ganta wa kamaran munira kuma shi wannan ubangiji shine ya sanya wata muniran mai ba da haske wadda take haskakawa shine wannan ar-rahman din da suka ce san shi ba وهو الذي جعل في السماء جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا shi wannan ubangiji dai ar-rahman da suka ce ba su san shi ba wadda shi ya yi sama ya yi ƙasa buka yi bayanin abubuwan nan da ya duka huwallazi ja'alal laila shine ubangijin da ya sanya dare wan nahara da ainihin wuni rana duk ya sanya su kilfatan wato masu halifan juna ne wannan zai halifci wannan wannan zai halifci wannan ma'ana ana cikin dare sai ga a hankali a hankali daren nan rana ta shigo wuni ya shigo ana cikin wuni a hankali a hankali sai ga dare ya shigo wannan ubangijin shi yake wannan liman arada kuma yayi wannan abu ne ga wanda yake nufin an yazzakara ya ainihin wa'azantu ya ainihin yi tunani a cikin lamarin Allah ya aikata abin da zai amfane shi a lahira au arada shukura ko ko wanda yake nufin ya gode wa ni'imar da Allah ya bashi shi yasa yayi wannan ma'ana kai dan adam mai hankali ka san wannan rana da dare din nan ba shi yake yin kansa ba Allah ne tabaraka ta'ala yake yin sa to kuma ka sani cewa idan babu dare akwai abubuwan ka da yawa da za su tsaya haka nan idan babu rana in babu wuni abubuwan ka da yawa za su tsaya to jujjuyawan dare da ranan nan yakan taimaka wa ɗan adam ya yi tunani cewa wannan ubangiji da ya wannan ya cancanta a gode masa sannan kuma ta wannan ne mai neman ya san ubangiji ya bi ubangiji zai samu lokacin asuba ya bauta wa Allah saboda cancan jawon wannan abubuwa da idan da babu canji ba za ka samu asuba ba inda ba wannan canjin ba za ka samu azahar ba ba za ka samu la'asar ba ba za ka samu magariba ba ba za ka samu isha ba kaga idan baka samu wannan ba ai kaga baka samu yadda zaka bauta wa ubangijinka ba sannan da ciccin jawon wannan shi zai baka dama ka je ka nemi abinci ka samu ka ci ka rayu ka je ka nemi kuɗi ka samu inda babu wannan canjin duka ba za ka samu daman yin wa'in abubuwan ba saboda wani sana'ansa da dare ne wani sana'ansa da rana ne wani inda ya inda rana ne to shi ba zai samu ba sai dare yayi wani kuma sai da wunin a wunin ne zai samu da dare bai da hanyar samu a neman duniyar ma gaba daya to kaga wannan ubangijin fa da yake wannan canji ya cancanta a yi tunani a kan lamarinsa a bi shi a imani da shi sannan kuma a gode masa bisa wannan ni'ima da yi wa ɗan adam ya halicce shi ya masa dare ya masa rana kamar yadda karatunmu na baya aka yi maganar lokacin hutu lokacin cin abinci da sauransu wannan wasu bata wajen nan na hara ma'asha duka dai allah yana gaya mana waɗannan abubuwa
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أنا أبايا أم فتير أبن كافرين suka ringa faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam na bakakin maganganu suka kin imani da abin da Allah tabaraka ta'ala ya neme su da su imani ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ga irin maganganun da suke faɗa suna cewa a hazal ladhi ba'atha Allahu rasula yanzu wannan shine idan Allah zai aiko shi ma ya aiko shi yanzu shine annabi kaga suna nuna kaskanci da ainihin maganganu marasa daɗi janibin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wannan addini to anan Allah sai yake maganan ibadur rahman bayi na Allah mutanen kirki wadda za su samu kusanci zuwa ga Allah tabaraka ta'ala wadda koko in ka ji irin sifar su to kana daga cikin bayin Allah nagari mutanen kirki ya sifar su take su waɗannan bayin Allah ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hawlan sune masu tafiya a cikin a wannan doron ƙasa a hankali da nutsuwa ba su da girman kai a cikin lamarinsu komi suna yi a cikin tawazi'u cikin nutsuwa hatta tafiya in za su yi a doron ƙasa ba su zama ɗaya da irin bayin nan da suka kafurce ba wanda suke nuna ɗagawa suna taka ƙasa da takama suna nuna cewa kamar su suka yi kansu kamar duniyan nan tasu ce komi nasu ne to waɗannan ba sa cikin ibadun rahman idan a wanda suke cikin ibadun rahman su ne masu tafiya bisakina bisakinatin wa tawadu'in alal suna ƙasƙantar da kai suna masu nutsuwa suna tafiya a hankali a wannan doron ƙasa suna gane cewa kowane abu ainihin yana cikin mulkin Allah tabaraka ta'ala kuma komi da kaga Allah yayi akwai manufa akan yin wannan abu
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما su waɗannan ibadun rahman yana daga cikin sifansu bayan Allah na gari na Allah wa iza khatabahumul jahiluna sune wadda idan jahilai suka yi musu magana wato wadda suke munafukai ko kafirai ko kuma jahilai din suka yi musu magana akan abun da suke ki ba sa so suka gaya musu maganganu ƙalu salama sai su ce su amincin Allah amincin Allah sai su faɗi magana wadda za su kutar da kansu daga faɗan wani sabo ko aikata sabo to wannan duk yana daga cikin sifofin ibadur rahman har yanzu kuma su ibadur rahman din nan su ne wallazina yabituna li rabbihim su ne wadda suke kwana nan ga ubangijinsu sujjadan suna masu sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala wa qiyama suna masu tsayuwa wajen ibada su tsaya wajen ibada su yi sujada a cikin ibadansu ma'ana su ringa nafil fili suna ainihin a cikin dare kamar yadda zaka ji wani waje yana cewa tajajafe junubuhum anil mabadi yaquna rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun suna nesatar da kuɗinsu a cikin dare suna bautawa Allah tabaraka ta'ala za ka ji a wani waje yana cewa wa billahi hum yasharun ko yastaghfirun wa bil me wa bil ashiri hum yastaghfirun a lokacin suhur za ka samu suna ta istighfari suna ta tuba zuwa ga Allah tabaraka ta'ala don haka idan kana so ka samu kanka cikin ibadun rahman to sai ka sifantu da irin wannan sifa ya zama kana yawan qiyamul laili kana yawan istighfari kana yawan ainin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to idan mutum ya samu kansa a cikin wannan to ya sifantu da ibadun rahman
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين sune waɗannan ibadun rahman din nan ya ƙulu na suke fadin suna cewa rabbana ya ubangijinmu muna roƙonka isrif anna azaba jahannam ka juyar da ainihin azabar jahannama gabarinmu ma'ana karka azabta mu da azaba ta wutan jahannama inna azabaha saboda ita azaban wutan jahannaman nan kana garama ta kasance wato wuta ce mai matsarwa kamar yadda mai bashi mai bin bashi yake matsawa mutum hankalin mutum ya tashi ga wanda yake yawan tambayarsa ya biya shi bashi kullum yana cikin tashin hankali to wannan azaban wutan nan ma'ana tashin hankalinta ya fi ga mutumin da ake binsa bashi yana cikin tashin hankali
innaha sa'at mustaqarran wa muqama
innaha sa'at mustaqarran wa muqama ita wannan wutar jahannaman nan da ibadur rahman suke neman tsari da ita to ita ba innaha sa'at mustaqarran wato mustaqarran matabbata ta zama ainihin nan ne mazauni na ma'abucinta kai sa'at yayi muni wa maqama ta zama wajen zama ne na mutum kai wannan wurin zaman yayi muni a can baya an yi maganan aljanna hasunat mustaqarran wa maqama nan kuma ta ce sa'at mustaqarran wa maqama na aljanna tayi kyau wajen zaman akwai ni'ima sosai saboda wuri ne da yake da ni'ima wadda ɗan adam bai taɓa tunanin abu ma zai same shi a aljanna to amma wuta irin azabobin da ke ciki Allah da kansa ya ce kai wannan ya zama wurin zama wurin tabbata kai wannan wurin ya yi nuni saboda ainihin azabarsa والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقت- ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما har yanzu su ibadun rahman din nan su ne idan an faƙo idan suka ciyar da dukiyarsu bisa iyalansu ko kuma bisa al'umma suka ba da dukiyarsu suka ciyar da ita to lam yusrifu ba sa ƙetar iyaka wajen ciyarwan walam yakturu sannan kuma ba sa ainihin wato rowa su yi koro wajen ciyarwa din wannan yana daga cikin sifan ibadur rahman su masu ciyarwa ne sannan ba sa ƙetar iyaka wajen ciyarwan kuma ba sa koro wajen ciyarwa din wa kana baina zalika kawama ya kasance ciyarwan nasu tsakanin israf da ainihin iktar ma'ana ba sa tsananta wajen bayarwa da yawan da har zai fita hankali sannan kuma ba sa rowa su yi koro yadda za su bayar yadda bai dace su bayarwa haka yana baina zalika ba tsakanin wannan والذين لا يضرون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فمن يفعل ذلك يلقى عقابا الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى طاما su ibadun rahman din nan har yanzu yana daga cikin sifofinsu su ne waɗannan da la yabquna ilahan akara ma Allah su ne wadda ba sa bautawa wani abin bauta ko ta- su hada shi tare da Allah tabaraka ta'ala Allah kaɗai suke bautawa ba sa bauta wurin Allah tabaraka ta'ala wala yaqtuluna an-nafsa kuma ba sa kashe rai allati harrama Allah wadda Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai dai da gaskiya ma'ana idan ta cancanta a kashe ta bisa haƙƙoƙin da Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar a kashe din amma in ba haka ba ba sa kashe rai har kawai ba sifar su bace wala yazmuna sannan kuma su ibadur rahman din nan ba sa yin zina a cikin dukkan lamuran su gaba daya waman yaf'al zalika amma fa duk wanda ya aikata wannan abun da aka ambata guda uku ya zama ya bauta wa wani Allah ya kashe randa ainihin Allah tabaraka ta'ala bai ainihin ce a kashe ta ba sannan ko ya zo ya yi zina waɗannan abubuwa guda uku man ya fa zalika kenan to yalqa asama zai haɗu da ubangiji da babban zunubi sosai a ran tashin kiyama
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب عذاب يوم القيامة ويقلل فيه مهانا duk wanda ya aikata irin waɗannan miyagun ayyuka da aka ambata din nan yudha'af lahu al'azab za a ninninka masa azaba a gare shi ranar tashin alkiyama waya qulut kuma zai dawwama fihi a cikin wannan wuta na jahannama din nan muhanan yana cikin halin abun wulakantarwa a cikin a cikin wulakanci إلا من تاب وآمن وعمل ص- وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Allah ya ce illa man taba sai dai wanda ya tuba daga aikata waɗannan munanan ayyuka idan ya tuba wa amana ya imani wa amila amalan salihan ya aiki aiki kuma na gari bayan tuba ɗin daman sharaɗin tuba mutum ya yi nadama akan abin da ya aikata sannan ya kulla cewa kuma ba zai aikata ba zai sake aikata wannan zunubin ba sannan ya zo da kuma aiki na gari din illa man taba wa amana wa amila amalan salihan to waɗannan kam fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wanda suka zama a cikin wannan yanayi na canji to yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin Allah zai musanya munanan ayyukan nasu nan da aka ambata su zama hasanatin kyawawa fil akhirati a lahira kana Allah Allah ya tabbata bai gushe ba gafuran mai gafara ne rahiman mai jin kai ne ga ainihin bayansa wannan shine sharadi na Allah tabaraka taala duk abin da mutum yake aikata mummuna yayi kokari ya bari ya tuba idan ya tuba ya yi imani ya aiki mai kyau to waɗancan munanan ayyukan ma da ya yi a lahira sai Allah ya canza su sai su zama kyawawa ya ƙara samun ci gaba Allah ya mai abubuwa ya sa cikin rahama nan ana kwaɗaitar da mu da yawan tuba ko ba za ka shiga ɗariƙun waliyai na kalmizinci istighfari kullum kullum ka yi istighfari kusan ɗari uku ko abin da ya kama da haka ba to ka yi ƙoƙari ka rinka samun lokaci kana tuba wa Allah tabaraka ta'ala saboda Allah yana son bawansa ya tuba at-taribu min zambi kama Allah zambala duk mutumin da yake tuba wa zunubi yana daidai da kamar mutumin da bai da zunubi shi yasa Allah yake yawan gaya mana wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب duk wanda ya tuba daga zunubinsa da yake yi wa amila salihan ya aikata aiki nagari fa innahu cewa shi ya tubu ila Allah zai zamto yana mai tuba zuwa ga Allah mataban tuba wadda zai zama karɓaɓɓiya Allah ya saka masa da abin da yake mafi alheri
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما su waɗannan ibadun rahmanin nan har yanzu Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana su ne la yashhaduna zura ba sa shaidan zur shaidan ƙarya abinda baka da tabbas a kansa ka tabbatar ka ce haka yake wannan shine shaidan zur to su ibadun rahman ba sa yi kaga kenan idan mutum ya samu kansa yana cikin irin wannan to baya cikin ibadun rahman wai za marru bil lagwi hakanan idan suka wuce ainihin a inda ake zance wanda yake yashashen zance to ba sa shiga su kutsa a ciki marru kirama sai su shuɗe suna masu girma suna ma'ana masu kaucewa gabarin wannan abun kamar ma ba su ji shi ba ba za su ma shaurari wannan abun ba والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يكروا عليها ثما وأبيانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وأميانا والذين سنة ودنند سو عباد الرحمن إنن إذا ذكروا إذا أكمس وأذي أك وأذن تدسوا بآيات ربهم دعاهم وبنجدنسوا shine alqur'ani to lam yakirru ba sa tuma suna masu summan wa ummiyan alaiha ba sa yin kurunta ko su makanta gabarin abin da aka zakkarar da su na ayoyin Allah din nan suna ji to wannan su ne ainihin ibadur rahman والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما والذين سune wadannan dai su ibadur rahman dinnan yana daga cikin sibobin su yaquluna suna fadi a koyaushe sukan ce rabbana ya ubangijinmu hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun Allah ka bamu ainin sanyin idaniya nan ga ainihin min azwajina daga wato matayenmu wa zurriyatina da ainihin zuriyoyinmu ka ba mu ainihin sanyin idaniya a gare su mu zamto muna ganin su suna masu biyayya gare ka mana ana so mutum ya ta'addu'a irin wannan saboda ya samu zuriyarsa ta miƙe ta zamto masu biyayya zuwa ga Allah waj'alna ka sanya mu kuma imaman kowane ɗaya daga cikin zuriyarmu matanmu ‘yan uwanmu kowane ɗaya zama imaman jagora ne lilmuttaƙina ga masu tsoron Allah wannan addu'ar ana so mutum yawan yi ta saboda ya inganta zuriyarsa har bayan baya nan su zanto masu bin Allah ta baraka wa ta'ala Allah sa muna da cikin lokacin yayi alhamdulillah aha to za mu tsaya nan ya tambayar ne to bismillah alhamdulillah mai tambaya ta farko na shawara da ba shan ruwa lafiya mutum ne ya sha azumi shekara ta dawo bai samu ya biya ba wani azumi ya riske shi kuma yana halin rashin lafiya ba zai iya yin azumi ba shi ya zai
to shi azumi dai Allah ya riga farzantawa dukkan mai lafiya wanda yake raye yi shi to idan sha'adar rashin lafiya ya shiga uzuri ya faru to idan bai yi ramadanan ba saboda rashin lafiya har ramadana ta wuce idan a wannan sararin kafin wata ramadana ta zo ya samu lafiya bai rama wannan azumin ba to nan akwai laifi a tare da shi saboda ya samu dama ta ramawa bai rama ba to a nan ana buƙatar idan zai rama in dai akwai sarari na lafiyan ba rashin lafiyan ne ya fara daga ramadanan farko har ramadanan ta biyu ba akwai sarari na lafiyan bai yi ba to ana binsa wannan azumin duk sanda zai rama shi kuma zai rama tare da kuma zai yi mudu zai zai zai zai aure ake cewa ko? eh zai fitar in dai sakaci ne amma in rashin lafiya ne tun wancan ramadana har wata ramadana ta zo ba lafiya to wannan kan ya zama uzuri sai in lokacin da ya samu lafiya sannan sai ya rama su nan kuma ba zai fi awo din ba tunda uzuri ne na rashin lafiya da fatan an dai fahimci ba alhamdulillah mai tambaya na biyu na cewa mana shin shaɗaɗɗen shimar kowa yana yana kai azumi
shi kanshi ko wari idan dai bai shiga cikin a wato makogoro ya aka ji shi ba to ba zai karya azumi ba misali ko turare ne in aka sa amma turaren ba ka jin ɗanɗanansa ainihin makogoro bai shiga ba ko ya shiga ko misali ruwa ne ko wani abu ne wanda zai shiga ta mashiga da suke saduwa da ainihin cikin cikin mutum to wannan babu wani abu amma in dai har an ji shi ya ba da amo har a cikin makogoro to wannan zai iya ba da matsala a azumi amma in dai bai yi wannan ba ba wani damuwa za a iya sako irin simple turare haka mutum yana azumi zai iya amfani da shi in dai ba zai ratsa ya shiga din ba alhamdulillah mai tambaya na sabai na cewa mace ce ta yi al'ada cikin azumi bayan ta yi sarki ta yi wanka ta ɗauki azumi da rana sai wani abu ya zo mata amma bai yi kama da jini ba ma'ana ba jini ba ne
sharaɗin mace mai haila idan ta tsarkaka daman daga farko tsarki na wajen mace kala biyu ne akwai aljufuf akwai ƙasatun baiza ma'ana bushewan kafanta alaman tsarkinta ne sannan zubar ruwa bayan jini ƙasatun baiza farin ruwa yana alaman tsarkaka ne daman da haka mace take gane cewa ta yi tsarki to idan ta tabbatar da cewa ta yi tsarki tsarkin ya tsarkaku sannan sai wani abu ya zo ya fita a jikinta bayan ta yi tsarki to wannan ba zai karya mata azumi ba sai dai in daman tsarkakan ba ta gama tsarkaka ba wani abu ya zo ya biyo baya to wannan daman tsarkin bai tsarkaka ba kenan amma in dai ta riga ta yi tsarki in wani abu ya fito ma babu wani abu za ta ci gaba da azumin ta kawai Allah ma'ana sai na gobe da cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam da bayan sha ruwa lafiya ne ne masu ma'ana alheri da Allah malam ina ne neman alfarma da a tsaya ne da addu'a bisa wurin ilimi na alheri Allah ba zai yi ya sa in iya cika wannan kuɗi ne ana biya mu bukatu da wani alfarma muna roƙa masa Allah Allah ya ba shi dama na idda wannan uzuri din al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya biya mu bukatun mu duka baki daya da mu mutu tsoron sharrin duniya da lahira Allah kare mu kiyaye mu da mu mutu suna khairi Allah tabbatar mana Allah zai mana kasan mu lafiya masu lafiya Allah ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu kowa akan sana su ta alheri Allah ka tsare shi ya taimake shi akan wasu na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح ما الخاتم لما سبق الناس من حول الله والعادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله